إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة شاعر watan zalqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan shida a girgoriyar kalanda 2022 wannan shine kaset ɗinmu na hamsin na 65 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin as-sunan al-fi'iliyya sunnoni da ake aikata su da ainihin wato gaba a cikin sallah kuma sunna ta kusa da ƙarshe da muka ainihin wato karanta ita ce wato an yi atamida alal ardi idza qama min ar-rak'ati mutum ya dunkula hannunsa ya tashi ya dogara da su ya tashi idan ya tashi zai ainihin wato yi sallah mun kawo hadisin maliku dan huwairith da kuma ainihin wato amru ibn salama wanda har muka ba da kissar amru dan salama da yadda suka je suka musulunta a gurin manzon Allah da yadda ya zamanto yana yaro karami amma yana karantar da ainihin wato mutanen garinsu mutanen anguwarsu muna addu'a Allah ya sa albarka da alheri a cikin abin da muka karanta yau kuma za mu tashi a sunna ta ainihin wato goma sunna ta goma wato an ya kuna julusahu fit tashahhudi alama ta a fi hadhihi al-ahadith al-atiya wato mutum ya zamanto zamansa a kan tahiya ina jin haka ne ko haka ne ko yauwa mutum ya zama zamansa a tahiya ya zama a bisa tsarin wannan hadisai da za mu karanta a yanzu malam ya ce an humaydin annahu qala fi wasfi salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama fa idza jalasa fi rak'ati fi rak'atayn jalasa ala rijlihi rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته daga Humaydin Allah ya haɗa mu da Humaydin a Jannatul Firdaus annahu qala Humayd yake faɗa fi wasfi salatin nabi yana siffanta mana sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya kasance idza jalasa fi raka'ataini idan annabi zai zauna a raka'o'i guda biyu na farkon sallar azahar ko isha ko magariba ko kuma sallan azahar ko la'asar jalasa ala rijlihi yusra sai ya zauna a kan kafarsa ta hagu wa nasabal yumna sai ya kafe kafarsa ta dama an gane? wannan zaman tahiyan farko kenan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake yi wa idza jalasa fi raka'ati al-akhirah idan kuma annabi zai zauna a raka'a ta ƙarshe ma'ana idan sallah mai raka'a uku ce irin magriba ko mai raka'a hudu irin azahar da la'asar da isha qaddama rijlahu al-yusra annabi sai ya shigar da kafarsa ta hagu can ciki ƙarƙashin singalalin tsintsiyar ƙwaurinsa na dama an gane ko sai ya shigar da kafarsa can ciki wani sabal ukhra ita kuma kafarsa ta dama ɗin sai ya kafe ta waƙa'ada ala maƙa'adatihi sai ya zauna a kan duwawunsa na gefen hagu ina fata ana fahimta mun kwatanta wannan zaman a kuma za mu kwatanta shi yanzu ma don a ƙara tunatar da juna tunda na san da yawan mu shan kunu muke akan abin da aka karanta ko ba kunu muke sha akai ba sai a gama karatu mutum sai da ya ɗauki kofin kunu kawai sai watsa akai shi kenan ya manta da abin da aka yi wato zama ne kana biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma yi kinna wannan zama ne kana biyu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wanda wannan zama guda biyu daya yana yin sa a raka'a ta farko daya kuma yana yin sa abin a raka'o'i guda biyu na farko daya kuma yana yin sa a raka'o'i guda biyu na ƙarshe wanda yake yi a raka'o'i guda biyu na farko shine haka kamar yadda za a gani shine manzan Allah yana kwantar da wannan kafar wannan ta hagu sai ya kwantar da ita haka ita kuma wannan sai ya tafi ta a gani kaga ya zauna a kan wannan kafar wannan kuma ya tafi ta ya zuba sun juya sun fuskanci ina sun fuskanci alƙibla wannan shine zaman da ya dace da sunna a sallah a tahiyya da rawu a gane wannan da farko shi ne ya dace da sunna idan kai sauran kuma sai sallar ka ta ɓaci ba amma dai ba ka bi sunnar manzon Allah ko kuma ahlus sunna sun yi duk abin da za mu yi to mu biya annan da ke in dai muna so abin ya samu shiga a wurin Allah cikin gaggawa Allah ya karfa ba tare da wani abu ba sai mu biya da wuta Allah ya yi wannan a tsakan farfiya na farko zaman tafiya na biyu annabi sai ya goce wannan kafar sai ya limo da ita da mai sun gara da sun siyar ba wurin kawai ke da Allah ya magana da yawa wannan sun gara da sai ya gidan da gida sai ya kalle wannan ita kuma sai ya dora Allah ya sa ta sai ya yi ci gaba da tafiya wannan shi ne zaman tafiya na biyu shi ne wanda ya zo karanta hadisi shi kuma yadda ya ke ba mu an gane Allah ya kiyaye wannan shi ne yadda tsarin zama guda biyu din yake a kowace tafiya insha Allah ta'ala amin amin mala na'am yawwa masha Allah eh an gane ko Allah ya datar da mu وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ج- إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى أنقاني daga abdullahi dan umar allah ya hada mu da shi a aljanna yake cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance idza jalasa fi salati idan ya zo yin zama a sallah in ji abdullahi dan umar wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna sai ya dora tafinsa na dama akan cinyarsa ta dama ina fata an fahimta hannunsa na dama sai ya ɗora shi akan cinyarsa ta dama abu na biyu waƙababa asabi'ahu kullaha sai annabi ya dunkule hannayensa gaba ɗaya ina fata ana fahimta abu na uku wa ashara bi usbu'ihi allati talil ibhama sai ya miƙe ya yi ishara da hannunsa ɗin nan ko yatsansa ɗin nan wanda take bin ibaham ibaham shi ne wannan an gane khinsar kinsar binsar wusta sai me sababa sai me ibaham to wannan ita ne ibaham an gane wanda daga ita sai ibaham khinsar binsar wusta sabbaha sai ibham to annabi sai ya ishara da yatsansa wadda take mai bin ibham shine wannan kenan shi ta ce wannan kenan sai ya ishara da ita to za mu zo kuma mu ji ruwaya da take nuna wani lokaci annabi yakan tsaye da yatsar car haka baya kada ta wani lokaci kuma annabi yana kada ta to kadawar ma aka ce ɗayan biyu ko dai wata ran annabi haka sama da ƙasa haka ya kada ta sama da ƙasa ko kuma wata ran ya kada ta haka na fata an fahimta duka wannan za mu zo mu ji a can gaba insha Allah amma dai a yanzu mun ji cewa annabi idan ya zo zaman tahiya to yakan ɗora wannan hannun akan cinyarsa ta dama sannan sai ya dunkula yatsun ba wai baje su yake ba don wani za ka ga haka zai ya bar waɗannan a baje haka sai ya ta haka wani ma haka ya haka wani ma haka yana haka waɗannan suna baje haka yana haka na fata an fahimta abin da ya kamata shi ne waɗannan ka dunkule su jam sai ka ishara da wannan ko dai ka miƙar da shi ka tsaye da shi ko kuma ka kaɗa shi duka wanda ka yayi daidai da sunnar manzon Allah an gane shine yake cewa allati talil ibhama wanda take bin ibham sannan sai yace wa wada kaffahu al-yusra annabi yana dora tafinsa na hagu kuma ala fakhidhihi al-yusra akan tafinsa na dama abin nan abin nan hana hagu akan cinyarsa ta hagu to anan sai malamai suka ce shi hannun hagu ga cinyar hagu sai ba a faɗi abubuwa guda uku nan a kansu ba ma'ana ba a ce yana dunkule su ba ba a ce yana kaɗa su ba ina fata an fahimta ko yana kaɗa yatsa ba don haka kar a zo a ga kana tafiya kana haka da hannunka guda biyu bai tabbata a sunna ba kar kuma a zo a same ka duk ka dunkule hannayen guda biyu shi wannan ɗora ki kawai ake akan cinyar sai a baza shi an gane magana da kyau akan cinyar shi kuma wannan sai a dunkule shi sai a kaɗa shi don haka shi wannan ba a dunkule shi hannun hagu ɗora shi kawai ake akan cinya jama'a kun fahimci magana da ke ko yawwa Allah shirye da mu wa an nafi'in qala kana abdullah bin umar idza jalasa fi salati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa ashara bi usbu'ihi wa atba'aha basarahu thumma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد عن الشيطان من الحديد يعني السبابة an gane an karɓo daga nafi'u nafi'u maula abdullahi dan umar kenan yantaccen bawan abdullahi dan umar ne yake cewa kana abdullahi dan umar kana bin umar in kana jin asakul asanidi fil muwaffa shine nafi daga abdullahi dan umar daga manzon Allah isnadin da yafi kowanne inganci a cikin muwadda ta imamu malik shine a samu hadisin da yazo daga nafi daga abdullahi dan umar daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to dan haka wannan hadisin ya kai makura har ma suna kiranta silsilatu silsilatu zahabiyya the golden chains an gane ko wato sarkar zinari saboda tsabar ingancinsa malaman hadisi suna kiran nafi daga abdullahi dan umar daga manzan allah silsilatu zahabiyya wato abin nan sarka ko kuma isnadi kamar wanda aka kera shi da zinari jama'a ana fahimta saboda kyawun shi da ingancin shi to shine abdullahi dan umar yake cewa annabi ya kasance ko shi abdullahi dan umar ya kasance idza jalasa fi salati idan ya zo zama a sallah wa ba'a yadayhi ala rukubatayhi yakan dora hannayen shi akan gwiwoyin shi ina fata an fahimta to da wannan ne sai wasu malamai suka ce ɗayan biyu in ma dai ka iya zarce da hannayenka su taɓa gwiwarka ina fata an fahimta in ma kuma ka dawo da su baya su tsaya akan daidai ina cinyarka saboda haka an samu shi abdullahi dan umar yana ɗora hannayen ne akan gwiwoyi idan ya zo zaman tahiya to don haka duk wanda kai yayi domin abin da ake kyautata zato to an aka ga wani sahabi yayi wani abu sai ba a samu wani sahabi dan uwansa ya masa inkari ba to wannan ya nuna abin da wannan sahabi yake daga annabi ya samu ko dai ya ga annabi yana aikatawa ko kuma annabin ya ga yake yana aikatawa bai masa tsawa ba to kuma daga cikin sunnoni akwai abubuwan da sahabbai suke yi a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka shafi ibada ko mu'amala to shirin manzan Allah akan abun to ya nuna wannan abun ba kuskure ba ne daidai ne jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko idan ba kuskure ba daidai ba ne annabi yakan musu faɗa ya ce musu wannan abun ba daidai ba ne saboda shi da wahayi yake magana don haka in ya ga abin da bai yi daidai da shari'a ba ba kamar ni da kai ba ne tsoron wani ko shakkar wani zai hana ni magana ko to amma shi annabi doka ce daga gurin Allah don haka Allah zai faɗa masa wannan abin da wani yake ba daidai ba ne don haka ka hana shi sannan in akwai wanda yake daidai din zai ce to ka ɗora shi a kai to haka annabi yake to shi yasa sai malamai suka fidda ka'ida cewa duk abin da wani sahabi ya yi annabi yana gani bai ce masa me yasa kai kaza ba to ya nuna wannan abin menene daidai ne sawa'un wannan abun a cikin ibada ne ko kuma a cikin harkar mu'amalar zamantakewar yau da gobe an gane magana da ke ku to tunda abdullahi dan umar yana dora hannayensa akan cinya abin akan gwiwa sabanin yanzu ruwaya da muka karanta cewa annabi yana dorawa akan ina akan cinya to kar wani ya ce to ai in haka ne abdullahi dan umar ya saba manzo Allah a'a ba saba manzo Allah ba baka san ka'idar bane jama'a kuna fahimtar magana ka bari su malamanmu su gaya mana meye ka'idar su da haka kaji ka'idar in sahabi ya yi aiki ko aka rawaito ya yi wani aiki to abinda malamai suke cewa wannan aikin nasa in ya yi daidai da yadda aka samu annabi yana yi wannan falillahi alhamdu wal minna babu wata magana kenan sai a wuce idan ya saba sai a gashin a tsakiyar sahabbai yake wannan aikin eh akwai wannan wanda ya masa inkari cewa wannan abin ba daidai bane babu to wannan abin ya tabbata domin galibi duk abin da sahabbai suke waɗanda akwai kuskure a ciki to sahabbai yan uwansu ko da annabi baya raye sukan musu gyara su nuna musu cewa ga yadda al'amarin yake an sami irin wannan tsakanin sayyidina ali da sayyidina umar da yawa sayyidina umar zai wani hukunci sayyidina ali zai ce ba haka muka rayu da manzon Allah akai ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko daga ciki misali na kurkusa shine saki uku da sayyidina umar ya mai ya tabbatar da shi a kalma ɗaya ko an samu sahabbai ba mutum ɗaya ba mutum biyu suka ce a mu ba mu san annabi ya taɓa tabbatar da wannan abun a tsayin saki ɗaya ba don haka duk abu saki uku ba don haka saki uku saki ɗaya ne gashi nan a cikin sayyid fiqh sunna ba wani karatu ne mai nisa ba an gane magana da kyau ko to saboda haka akwai irin waɗannan misalan da yawa a cikin rayuwar sahabbai cewa idan suka yi wani abu a gaban sahabbai yan uwansu ma damar wannan abun ba su da silsila zuwa ga annabi cewa haka annabi ya karantar da su to sukan taka wa junansu burki akan wannan to wannan shine gaskiyar magana saboda haka abdullahi dan umar bai saba manzon Allah ba an gane dan haka shi ma sunna ne ko ka dora hannayenka akan gwiwa ko kuma ka dora su akan menene akan cinya wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa ashara bi usbu'ihi sai ishara da yatsansa wa atba'aha basarahu sannan sai ya kura mata idanu yana kallanta kaga a duk wata ruwayar bamu ji wannan ba to kuma wannan shine sunna din dan shi ma annabi akwai ruwayoyin da suka nuna haka yake yi idan yazo yana tahiya yana kallon yatsan sa ne da yake ne yake kadawa ko ya tsayar to ku lura kar kuma ka samu matsala domin in ba ku manta ba satin da ya wuce mun ce idan annabi yana sallah yana jefa idanunsa zuwa ina gurin sujuda wannan idan kana tsaye kana mai kenan karatu ana so ka dinga kallon inda kake sujuda amma in kana zaune kuma kana tahiya ana so ka kalli menene ya tsanka dan kar wani ya ce to akara maka Allahu wancan satin ka ce mana a dinga kallon gurin sujuda eh in ana tsaye ana kira'a kenan ina fata an fahimci magana amma ana zaune ana tahiya to sai a kalli kuma yatsa Allah ya shiryar da mu وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال سنن سيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توكي كنا مغانا تاكاري عبد الله دان عمر da aka samu yana waɗannan abubuwan daga ƙarhe sai ya ce ma shi ma daga annabi ya samu kaga magana ta ƙare kenan ya ce lahiya kaga wannan kada yatsa da nake yi ko kuma miƙar da ita ashaddu ala shaytani tana ta fi tsanani a kan shaidan min alhadidi sama da kai ta gwabza masa ƙarfi ka samu sandan ƙarfe kai ta makawa shaidan to kada yatsanka a sallah kana tahiya ya fi zafi wa shaidan sama da ka dake shi da ƙarfi sama da ka sassare shi da takobi sama da ka faffaskara masa adda ina fata an fahimta so saboda haka shi yasa wasu malamai suka fifita kadawar akan tsayarwar saboda ita bulala ce a wata ruwaya annabi ya ce bulala ce wa shaidan wannan kadawar da kake shaidan in banda tsalle ka san dai ana tsula mutum bulala yadda yake yi ko to haka shaidan yake ji ka kwatanta yanzu ka samu yaro wanda ya laifi ka ritsa shi da bulala in ka tsula ta ta yi haka yi tsalle ta nan to duk abin lokacin da kai haka shaidan yana nan yana ta ihu yana tsalle jama'a jama'a kuna fahimta to saboda haka wannan bayan kasancewar ta sunna ga ta bulala ce ga shaidan to kaga shaidan din nan kuma yadda yake tabbatar da bayin bayin Allah jama'ar mu ai kaga ya kamata mai ta me tsula mishi bulali lillahi lillahi eh yana tabbatar da bayan Allah yani a sababa yana nufin sababa an gane ku wato wannan hannu duk da cewa tasmiyatu hadi sababati makruhun inda ulama kiran yatsa da sababa ma malamai suna inkari shi domin suka ce abin da ya sa aka sa mata sababa da larabci ko laraba suke kiranta haka innaha tusabbibu fil fitna takan sabbabar da fitina tsakanin mutane idan ka zo za ka yi wa mutum cin mutunci ba nuna shi kake ba sai kai wallahi kai hankali da ni ba ga ta dangolo fitina kenan to yasa ake kiranta menene sabbaba da larabci da annabi ya zo sai ya canja sai ya sa mata sabbaha wacce ake tasbihi da ita an gane maganar da kyau ko saboda haka tasmiyatu habi sabbabati makruhun inda ulama malamai da yawa sun kyamata a kirata da sabbaba amma a iya kiranta da sabbaha a sa ha'un a gaba ina fata an gane kuma galibi annabi idan ya zo wasu abubuwan yakan canja musu sunaye saboda suna da muna mutane annabi in ya ji mutum da mummunan suna yana canja mar haka duk wani abu na shari'a idan annabi ya ji sunan bai dace bai kan canja yanzu misali ragon suna ragon suna me ake kiransa a asalin sunansa sunansa shine aƙiƙa aƙiƙa to kalmar aƙiƙa min aqqa ya uqqu aƙiƙatan wato in za a fassara ma shi zai zama kamar wani nau'i na saba wa iyaye sunan abin kenan wato kamar bari mu yanka wannan rago saboda mu saba wa iyayenmu kaga haka yayi bai yi ba to shine asalin sunansa kuma da ake kira duk in ka je littattafan fiqihun nan haka zaka ta suna kiran shi to da annabi ya zo sai ya ce a'a kar a kira ta da aqiqa a kira ta da nasika nasika wato abin yanka domin suna annusuku kenan ko yawwa wanda shari'a a ƙur'ani wannan ya zo na fata an fahimta a ƙur'ani wannan ya zo cewa fa'iza ƙazaitum manasikakum fadkurullaha ka zikirikum a ba'akum au ashadda zikira manasik shine annasika din to shi yasa sai malamai suka ce a dinga kiranta da nasika ya fi a kirata da menene aƙiƙa ma za ka ji wasu malamai suna kiranta amma dai malaman sunna sun karhantar da haka saboda ma'anarta tana ɗauke da mummunan ma'ana na cewa kamar min uquqil walidaini daga saba wa iyaye aka tsago suna to kaga ai bai yi ba to shi yasa dan haka akwai irin waɗannan da yawa a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya shirye da mu saboda haka yace wallahi wannan bulalar wannan kada yatsan da nake ya fi tsanani a kan shaidan sama da ainihin wato ƙarfi bulala ce ga shaidan to jama'a wannan sunna ta goma daga cikin sunnoni na aiki su ne suka kawo mu zuwa ga wani babi wanda hima ke ɗauke da sunnoni amma su na furci ne na fata an fahimta wanda shine al-adkar wal adiyatul mashru'a ba'da as-salah yanzu tunda ka gama tahiyya ka gama kaɗa yatsa kaga sai sallama kenan ko to kana sallamewa kuma me za ka yi shine addu'o'i wasu malamai sun ce an kyamaci daga ka sallame ka hau hira da tani amma an halatta maka haka saboda tahrimuha at-takbir tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim haka sallah take abin da ke hana a ci gaba da magana a cikin sallah daga an yi ne ne kabbara to ba magana ba hira ba taɗi ba wani abu in ba abin da ya zama dole ba labudda min ba abin da za ka yi sai sallar kadai amma daga zarar ka ce assalamu alaikum to nan kuma an halatta ma kai duk abin da za ka yi musamman abu na gaggawa wanda ba yadda ka iya to kana yin sallama kana iya aiwatar da shi amma in so samu ne in so samu ne idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to sai kuma ka fara zikirori ko in magana ba ta zama dole ba ba a so a yi ta sai an gama waɗannan zikirorin musamman waɗanda ake yin su da zara an sallami shine kana assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah ka dawo astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati da dai shauransu to waɗannan ana so sai ka yi su kafin ka fara magana kafin ka fara wani aiki amma fa in ta kama ka fara magana ka daga ka yi sallama saboda kana cikin gaggawa ko kuma wata bukata ta taso wannan ba wanda ya haramta ma jama'a kuna fahimta Allah ya shirya da mu da haka yake cewa al adkaru wal adiyatul mashru'a ba'da salah zikirori da addu'o'in da shari'a ta yadda a yi su bayan sallah an thawbana qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن جي ثوبان ya kasance idan annabi ya sallame a sallah kafin ya fara komai sai ya yi istighfari har sau uku za mu zo mu ji nau'in kala istighfari domin istighfari nau'i nau'i ne kala kala ne ina fata an fahimta akwai ma shugaban istighfaran gaba daya اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني هو وأنا عبدك وأنا على وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب duk istighfarin duniya babu wanda ya kai wannan dan annabi ne da kansa ya samar suna sayyidul istighfari shugaban istighfari ka san ai ko a cikin mutane aka ce wani shugaba ne ai ya dan fi su wata kima da wata martaba hakan nan ko to haka a cikin addu'o'i ma wannan ita ce ko cikin istighfari wannan ita ce tafi kowace saboda haka in zaka istighfari ma damar ma damar kana da lokaci to kai wannan ya fi kowanne daraja a gurin Allah amma idan kana sauri sai ka yi irin wanda za mu zo mu ji yanzu wanda malamai da sunnar manzan Allah ta tabbatar da shi an gane shi ne yake cewa istighfar talatan yakan yi istighfari guda uku wa qala thauban yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'ana bayan ya sallame yi istighfari guda uku sai kuma yace allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram allahumma ya allah anta salam kai ne aminci kaga daga cikin sunan Allah akwai almenene assalamu an gane domin assalamu suna ne da yake ɗauke da wato abubuwa guda biyu dangane da Allah na farko tasmiyatullahi bis salam kiran su Allah da suna assalam na biyu luzumi salamati ala ibadihi luzumtuwar salama din gabayin Allah Allah yakan saka wa bayansa salama ma'ana aminci a cikin harkokinsu aminci a addini aminci a kasuwarsu aminci a duk wata harka da suka sa a gaba jama'a na fahimta saboda haka ana kiran sunan Allah assalam don haka yace wa minka salamu kuma amincin daga gare ka yake kai kai ne aminci kuma amincin daga gare ka yake na fata an fahimta sannan kasancewar Allah assalam kuma kasancewa minhu salam sai kuma ya saka wa aljanna ma darussalam lahum darussalami inda rabbihim to sai malamai suka ce me ake nufi da darussalam gidan aminci to sai malamai suka bashi fassara guda biyu wasu suka ce abinda ake nufi da darussalami gidan aminci wato an jingina gidan ne zuwa ga Allah wanda shi ne assalamu don haka aljanna gidan waye darussalami gidan assalamu ne waye assalamu Allah kun gane magana wasu kuma suka ce a'a assalam din sufa ce an siffanta aljanna ne da cewa gida ne da babu hayaniya ba ɗauke wuta jama'a an gane ba tsinkewar data an ga an fahimci maganar da kyau ko duk abin da kake ba menene wala ya ku wala ya ku me ya kawo maganar delegate kuma a cikin aljanna an gane babu duk wata hayaniya da ka sani wanda za ta ɗaga ma hankali babu ita ko to sai Allah ya kira ta gidan aminci gidan da in ka shiga duk wata hayaniya ta ƙare to wasu ka ce wannan shine dalilin da yasa aka kira ta assalam to amma idan ka kalli duka ma'anonin guda biyu ai ba wacce take mummunar ma'ana in an ce lahum darus salami daru salam gidan aminci ma'ana gidan Allah wanda shine assalam ai shi ma ya zauna tunda aljanna gidan Allah ne in an ce daru salami gida ne na zaman lafiya shi ma ya zauna tunda aljanna ba hayaniya a cikin ta da haka duk wanda ka kira ba ka da matsala insha Allah ta'ala Allah ya shirye da mu to shine Allahumma anta salam ya Allah daga kai ne aminci wa minka salam kuma aminci daga gare ka yake tabarakta albarka ta tabbata gare ka ya Allah an gane wannan suna na tabaraka malamai suka ce sifa ce ba sunan Allah ba ne wato siffanta Allah ake da albarka shi sa galibi sunayen ba sa zuwa da siga na suna dai su zo da siga na me na sifa tabarakan ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala abdihi ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ina fata an fahimta so in ka bi ka bi ka bi ka bi akwai khutba da muka yi akan albarka ka je ka neme ta kusan shekara uku ko hudu da ta wuce ni na yi wata khutba mai suna albarka duk waɗannan ayoyin sannan muka kawo su muka yi bayani daidai gwargwado a kansu a je a nemi wannan hudu ba din to saboda haka tabarakta albarka ta tabbata gare ka ya Allah to ita albarka jama'a wallahi mu neme ta fa a gurin Allah fa mu nemi albarka a gurin Allah duk abin da Allah ya saka masa albarka duk abin da Allah ya saka masa albarka to wallahi wannan abun komai kankantarsa sai ya gagari kundila sai an rasa da za a yi shi idan dukiya ce sai ka ganta yar kaɗan amma tana biyan bukatun mutane tana biyan bukatar mai ita gaba ɗaya haka ne ko ba haka ba in ƴaƴa ne Allah ya baka ƴan kaɗan ƙwaya hudu ko biyar in Allah ya saka musu albarka sai ka baka da matsala ɗan shagon kaɗan tsurut ko amma sai Allah ya sa masa menene albarka sai kaga ya ɗauke in ka je kaga gidan da shagon yake gudanarwa hankalinka sai ya ɗagu ka ce kai yanzu duk a wannan shagon ake ciyar da wannan tawagar kuma Allah haka ne kawai albarka ce ai na sha faɗa muku sai kaga mutum malam da wulbaro yana tura mangwaro ko ba haka bane yana tura gwanda yana tura abarba yana tura lemu idan da za ka bihi in an tahi ka bihi tinkis tinkis yana turawa zai tafi gida wallahi idan ka je gidan za ka ce tsarki ya tabbata ga Allah daga kofar gida tukuna yaransa su za su cire wulbaran gaba ɗaya su shiga da ita gida baba oyoyo sa da dawa su ɗaga wulbaran gaba ɗaya su shigar masa da ita gida sai ka ga wai duk wannan tawagar da matan da 'ya'yan a wannan mai dukiyar suke ci suke sha suke sutura to ba nan ba rashin lafiya a cikin wannan dukiyar take na fata ana fahimta ba nan ba za ka samu yana da maman shi kakar yaran a ƙauye shi yake aika mata abin sayan kaza da sayan kaza da sayan kaza dan Allah jama'a in ba albarka ba ta ina zaka samu wannan kai din nan yanzu salarin ka dubu talatin ne ka shida kuma a haka kuke rayuwa kuma za ka samu wani wanda Allah ya masa irin wannan fatahin wallahi baya zuwa gurin kowa roƙon wani ko ba haka bane ana samun irin waɗannan to don haka ka nemi albarka a gurin Allah shi yasa Allah ya ta magana akan albarka a cikin alkur'ani manzan Allah duk addu'o'i sai ka ji tabarakta to cewa tabarakta din nan wato kamar kana roƙon Allah ne Allah ka saka mana albarka cikin duk abin da muka sa a gaba albarka ta tabbata gare ka ya Allah jama'a an fahimci maganar da kyau ko ya zal dalali wal ikram ya ma'abocin ɗaukaka da karamci ma'abocin girma da karamci saboda haka jama'a mu nemi albarka albarka ta sa saniya da akuya da tinkiya suna haihuwar 'ya'ya ɗaɗɗaya ko biyu a shekara amma kullum banda mu har kudu waɗannan la'anannu da suke ta saran mutanenmu suke kashewa har su kai musu ake yi amma har yau shanu ba su kare ba jama'a don Allah ku duba rashin mutuncin da ake wa mutanenmu a wannan kudancin kasar yadda ake bin saniya ana harbin kanta da bindiga a sari kafarta ta faɗi ta gagara tashi har jinin ta tsiyaye ta mutu saboda tsabar cin zarafi da cin mutunci na kasan nan mana kana ganin abu a social media babu yadda ka iya sai dai addu'a Allah ya isa ba mu yafe ba duk wanda suka cutar mana da al'ummar mu suka kashe mana mutanen mu suka kashe mana dabbobin mu Allah ka isar mana ba mu yafe ba wallahi ba za mu yafe ba kuma Allah sai ya nuna muku ƙarshen ku insha Allah ta'ala ai dai ga hinan harkar siyasa tana ta haka haka aiko alamu ya nuna musulunci zai karɓi ƙasar inda ana ɗan nan a dan ma za ta yaku a nan to nan yanzu kuma an fara ma wani kalau-kalau za ma ku watsi dukan ku wallahi insha Allah kuma wallahi ku je duk ku yanki FBC ku je ku yanki katin zaɓe kuna ga wani pasto ya zo yana jawabi cewa ba wanda zai higa ne cocinsa sai da FBC ku je ku yanki katin zaɓe ina mai tabbatar muku billahi la ilaha illa huwa ko ka ƙi ko ka so addini ya riga ya higa cikin siyasar Najeriya ba yadda za ka yi ka cire addini a cikin harkar nan don haka dole ma dole ma dole ma kawai ina gaskiyar magana ku je ku yanki duk wanda ba shi da katin zaɓe duk warwar da za ka yi da ihun da za ka yi wallahi in ba ka da katin zaɓe aikin banza kake yi su yanzu ka ji ka'idar da suka saka mutanensu za a sa man a bakin abin nan ana zuwa ya ce show me your pbc nuna mun katin zaben ka kace ga yace okay to you are a full full member inter eh kai cikakken mabiyi ne yes wuce nemi kujera ka zauna to mu ba za mu dauki wannan ba amma dole mu ja hankalin mutanen mu mu gaya musu gaskiya wannan shine gaskiyar magana addini kuna ji satin da ya wuce shugabanci ba karamin muhimmanci yake da shi ba a rayuwar mu idan aka ce al'amari ba naka ka kaɗe wallahi tallahi ka kaɗe wannan takwake da duk ake duk da hakan a haka za a yi ta tafiya ba za dai mu ja baya ba tun da aya hakan ake cutar da mu a hakan kuma ake ƙara lankwasa mu ake ƙara kareraya mu to ba za mu bari ba don haka kowa ya je yanki katin zaɓe ƙasar nan kowa an yi walƙiya kowa ya kowa kowa ya san addini yanzu ya shiga cikin harkar siyasar nan babu yadda za ka yi kuma ka cire shi suna tura mutanensu suna ingiza su akan lalle su yanki katin zaɓe saboda suna da manufa amma mu ne muna nan muna ta abubuwa sai gaba da junanmu sai kwarzaba sai hassada sai keta sai mugunta ba mu da aiki sai wannan to wallahi kowa ya shiga taitaye shi Allah ka ba mu nasara Allah kuma ka ɗora musulunci akan kafirci ko ta wannan bangare ya Allah ai gashi nan na gaya muku satin nan kun ga abin da aka yi a nan kudancin jihar Gombe nan akan zaben wannan baiwar Allah malama binta bello ko waye ne kuna gani yadda suka fito suka nuna arnancin su karara da an yi zaben nan ma tana da dan dama dama ta dan ci abun kaɗan aka ga kamar an yi abun nan aka je aka kai ta kai kara lalle alkali ya ce ba a yi abin da ya kamata ba don haka dole a dawo a sake zabe ku duba ku ga abin da aka dawo me aka yi ku duba ku ga abin da aka yi to wai a wannan ne ake cewa wai karmi magana mu yi shiru muna ji muna gani ana sa addini a cikin harkar siyasa kuma mu ja bakin mu mu yi shiru me muka zo yi a duniyar in ba addini ba ba abin da muka zo yi wallahi sai addini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu to duk abin kuma da zai samar mana da wannan bautar ta zauna lafiya to mu shi muke bukata ne amma aka ce duk sun dade kuna ga yanzu abin da ake mana a taraba ka je ka ji abin da yake faruwa a taraba je ka bincika in kana da wani wanda yake can ka je yanzu wani ya turo min list din yadda hairaki na shugabanci yake a taraba wallahi in kana da kishin addini sai ka yi kuka wallahi duka mutanen mu an watsar da su kuma musulman su ne majority har yanzu musulman shi ne majority amma mu a nan sai a zo wannan yayi kaza wannan yayi kaza ka zo kana mana magana da warin baki cewa ya suna da haƙi a suna da haƙi za ka gamu da Allah ai wallahi za ka gamu da Allah duk jihohinsu gashi nan mu jihohinmu idan za a yi abin nan sai dole sai gwamna musulmi sannan nasu mataimaki amma ka je jihohinsu ka gani wa suke ba mataimaki yanzu ka duba nan nan filato nan nan filato fa ga ta ga bauchi fa ka je ka ga abin da ake mana a platona su ta da rigima su kashe mu su tara hanya su yanka mutanenmu su ƙona su sannan kuma idan harkar shugabanci ta zo su watsar da jama'ar mu to wallahi ka sani wannan harkar ta shugabanci da siyasa a ƙasar nan addini ya shiga kuma wallahi dole dole shi mun shigo cikinta wallahi ba wanda ya isa ya hana mu shiga cikinta babu shi wallahi dole mu shiga ciki saboda in muka koma gefe muna cewa mu ta sallah da salati wata ran nan za a zo duk a watsa mu da sallah da salatin namu duk a ce mana tashi in ka ki tashi a gaura mana wallahi tallahi mana Allah na gaya mu ka ce baka da naka a cikin harka ta shugabanci ai ka kade wallahi ko da haka wallahi mu shiga cece mu wannan shine gaskiyar magana ba za mu ci amanar ku ba ba za mu ci amanar ku ba dole mu gaya muku gaskiya na to ai shi ne muke magana da su ma'ana akwai waɗanda suke informa ne na mutanen mun nan na mutanen nan waɗanda suke namu ne musulmi amma su ake haɗa baki ake yin abubuwa da su yanzu idan kun ji abin da aka yi a wannan zaben na kudancin gwamnan nan wallahi abin sai ya baka takaici da mutanen mu aka haɗa aka yi wannan abu da mutanen mu a ciki da mutanen mu a ciki muna da labarin komai we are current muna bibiyar duk abin da ke faruwa na rantse da Allah mu ba mun zo ne kawai mu ci mu sha mu kwanta mu bacci ba a wannan rayuwar da in dai wai kai aikin ka ina za ka samu kuɗi ya za ka yi ka ci ya za ka yi ka sha ka koma ka kwanta kai tagwarci ki kwar ki kwar kana ta yi ba ruwanka da bincikar mai addinin ka yake ciki wallahi baka da hankali Allah you are totally ignorance wallahi tallahi baka san me kake yi ba wannan rayuwar a ce baka da ajandar me addinin ka ke ciki a a wallahi baka da hankali shine gaskiyar magana eh ai suna nan suna ta emphasizing kuma dole ne mu bada gudunmawar mu wallahi tallahi duk wanda ya ce zai kare mana addini mu da hi muke yi wallahi shine gaskiyar magana duk wanda zai musamman mu a gwamnan nan kuna ga irin yadda al'amura suka nemi su taɓarɓare mana gwamnatocin da suka gabata sun mana wasu illolin da wallahi wallahi wallahi har yanzu fa mu warke ba fa daga wannan illolin wadaka dole ne sai an tsaya an yi tsari an kuma taimaki juna amma dai farko mu tabbatar da cewa koya za a yi namu ne a sama namu ne a sama da daɗin ba daɗin dai naka ne domin ranar da ba nakan ba bala'in da zai same ka sai ya fi wanda kake ciki kuma Allah duk wannan abin da yanzu muke muna ganin ba a kyauta mana gwamnati kaza a abin nan kaza shugaban ka wallahi duk ranar da aka ce ba namu bane za ku gane kuskuren ku za mu gane kuskuren mu dukan mu to kaga wannan duk kuskure ne mutum ya ce wai yana da katihi ba zai sake zaɓe ba ba maganan ba za ka sake zaɓe ba kawai mu abin da muka ce shine ka zaɓi cancanta idan duka namu ne sai ka duba wane ne ya fi dama dama bahaushe ya ce wai da baki irin gara baki baki ko ba haka bane yawwa sai ka duba waye can ya fi dacewa amma ka ce ba za ka yi bakan wallahi ba daidai bane su suna can shi yasa kuke ga yawan mu wani lokaci baya mana tasiri saboda idan aka samu baragurba a cikin mu waɗanda ba sa tsayawa su yi abin da ya kamata dole tare da su ne minority wallahi su zo su yi abin nan ɗinmu saboda da yawa daga cikin muna ganin mu da yawa amma sauran mu da yawa kowa ya ce ba zai yi ba ba zai yiwu ba kai ka je ka yi saboda addininka ai dama dai kuɗi dai har yanzu ka san ba samu kake ba in za a yi shugabanci ɗari ko ba su kawo kuɗi su raba maka ba sai in Allah ya tsaga da rabanka to ka yi saboda addinin ka ya samu sauƙi kuɗi ne ba za su baka ba haka za a yi ta tafiya to tun da haka ne ka yi ƙoƙari ka yi saboda addinin ka ya samu sassauci a cikin gudanuwar ƙasa to amma in ka ce ba za ka yi ba to lallai ka jefa addinin ka cikin rigima da fitina Allah ya yafe mana ya datar da mu saboda haka a yana yin istighfari guda uku sannan sai ya faɗi wannan qala al-walidu walidu yace fa qultu li auza'i sai na ce wa malam auza'i kayfal istighfaru to yaya kalan istighfarin da zan yi qala taqulu sai yace yadda zaka dinga cewa shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan shine kalan istighfarin da ake yin sa aqibar sala daga zara an sallame a sallah kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah baya uku nan haka ake bukata ka faɗa ina fata an gane wa an abi zubair qala kana ibn zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallimu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلل بهن دبر كل صلاة hadisi daga abin zubair baban zubair kala ya ce kana bin zubair abdullahi dan zubairu na fata an fahimta ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka fara haifa lokacin da aka hijira zuwa madinatul munawwara zada allahu takriman wa tashrifa domin lokacin da annabi ya hijira zuwa madina sai ya zama allah sai bai bawa matan sahabbai haihuwa da wuri ba har kafirai suka fara yawo suna cewa ai mun gama da su mun buge musu ma'ana mun tsafe musu mahaifan matansu ba za su ƙara haihuwa ba yi kaga wanda suke rayu muka kakkaɓe su hikenan dama ba haihuwa hikenan dai sai mu karar da su sun gama wannan surutun kawai sai ga baban abdullahi dan zubair ko mahaifiyarsa da jariri an takawa manzan allah cewa yanzu nan aka haife shi annabi kai masa addu'a sahabbai suka taru suka dinga kabbara suna daga abdullahi dan zubairu suna kabbara suna murna suna cewa Allah ya karya gadan bayan arna da kafirai da suka ce matan ba za su kara haihuwa ba ina fata an fahimci magana amma ko kun san wannan abdullahi dan zubair din a ƙarshen rayuwarsa gatsa kanshi aka aka kawo wa mahaifiyarsa lokacin ta makance fitina malam datsa kan shi aka aka kawo gabanta ta makance sai da ta laluba ma ta duk kwarmin idanu da bakin sannan ta gane cewa shi ne Allah ya sauwaƙe Allah raba mu da fitina karamarta ko babbanta to wannan Abdullahi dan Zubair din kana ya kasance a yaqulu fi dubri kulli salatin hina yusallimu yake cewa ya kasance yana faɗa a bayan kowace sallah lokacin da ya sallama me yake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah a shi kaɗai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki na Allah ne jama'a daga cikin bari na sha faɗa muku addu'a da za ka yi wacce ta fi kowace romu ita ce addu'ar da a cikinta akwai kalimatu la ilaha illallah za mu zo mu ji a can gaba a karatunmu na littafin la ilaha illallah jama'a kun fahimci magana addu'ar da duk za ka yi tana zamowa mai romo da mazar kwaila ce kuma kuma ku bambance da wancan maganar istighfari muka yi yanzu muna maganar addu'a ne istighfari babu kamar sayyidul istighfari mun yi bayani akan sa dazu to a cikin nau'ukan addu'o'i ko babu addu'a da take da romo da yawa irin wacce akwai menene a cikin ta kalmar la ilaha illallah an gane magana to mu rike wannan dan haka duk addu'ar da aka ji akwai la ilaha illallah to kar kai wasa da ita akwai romo a cikin ta to yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku mulki ya tabbata ga Allah wa lahul hamdu kuma godiya ta tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi la haula wala quwwata illa billah babu karfi ba dabara sai ga Allah duk wani abu da za ka yi karfinka da dabararka da hikimarka wallahi ba zai samar ma da komai ba in ba abin da Allah ya tsara maka ba ina fata an fahimci magana dabara mai dabara wayan mai wayo hikima mai hikima zilliyar mai zilliya bauɗiyar mai bauɗiya an gane ko wallahi wallahi ba ka da matsala ma'ana ma'ana ba za ta haifar maka da fita daga matsala ba wannan kawai abin da zai haifar ma da fita daga matsala shine ka sallama wa Allah cewa la haula wala quwwata illa bihi ba dabara ba karfi sai gare shi yasa duk abin da ya rikice ma ko ba gurin Allah wani daga cikin magabata ya ce wata rana ya kira matarsa yana mata fada sai kawai ta mayar masa da martani ke ta ce kai ta ce to Allah ina magana kina ne ta ce kai ba za ka saurare ni ba yace ta yace to akwai matsala yace abin sai bashi mamaki ya akai mata ta ta zo tana min ilimi ina mata magana tana min magana yace sai na koma daki sai ne tsam da raina nace ni kam na san wannan abun wallahi ba banza ba yace ina cikin nazari sai na tuna wata tabargaza da ne wa Allah na tuna wani laifi yace marmaza sai na shiga ban ɗaki ne alwala na fito ne na fila raka a biyu na ɗaga hannu na ce Allah na gane inda matsala ta take a yafe min ya Allah Allah a yafe mu an gane maganar da ke ku yana gama addu'a sai ga matan nan ta shigo ɗakin tana kuka Allah gafarta mani yace ya aka yi don Allah ka yafe mu abin da ya faru yace me ya faru ya ce ba ɗazu kana magana ana ta daka ma tsawa ni kaina na yi mamakin yanzu wai ni ce nake daka maka tsawa don Allah ka yafe mu ya ce alhamdulillah ya ce na saba wa Allah Allah ya ɗanɗana mun ukuba na tuba ga Allah Allah ya dawo min da kayata an gane magana da kyau ko shi ne gaskiyar magana dama laifin a gurinsa yake shi ya jangwalo abin barin gaya maka billahi lazi hatta wata ranka fito mashin kayi kayi ta ki tashi an gane magana da kyau ko ka buga ka buga a hure blog wala yusuf blog ya ki huruwa a wanke kafureto a yi wane ne duka wallahi ka tsaya ka yi san ka ce kai anya ba ban taɓa Allah ba kuwa in kai zurfin nazari ka tuna ka taba Allah to maza shiga daki kai istighfari ka tuba wallahi kana buga mashin din za ta tashi akwai wanda daga cikin magabata jama'a ya kama hanya zai je ziyarar wani dan uwan shi sai wani ya tare shi a hanya ya ce masa karkaba wannan hanyar ya ce me ya faru ya ce akwai barayi ya ce bara me ya ce barayi ya ce to Allah da ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka ya ce haka ne ya ce na rantse maka da Allah ba zan jefa kaina cikin hallaka ba tunda Allah ya hana amma wallahi na san na fi shekara goma sha biyar a rayuwata zuwa ashirin abin da na sani mai suna sabo ni ban yi wa Allah ba dan haka wallahi wallahi Allah zai ban kariya akan su kuma zan ba hanyar nan kun san me ya faru da kuɗi a jikin shi a buhu yana ɗauke da su yana cikin tafiya kawai sai barayi suka tare shi da kamar tsawa kai tsakata ya tsaya ya ce Allah ga su sun zo da bakinsa ba yana nuna musu ba yana faɗa suna ji ya ce Allah ga su sun zo na sha alwahin za ka kare na Allah ka kare ni me abu hunnan ya ce kuɗi ne wallahi malam barawo bai ma ba a ma gaya mar ba yana nema ya ɗiba balantana ka ne ka faɗa masa suka ce kace me yace kuɗi kuɗi jama'a kuɗi ne a ce suka ce yau kaga wani bawan Allah da taurin kai kana mu kake gaya wa kuɗi da abu hunnan yace kware da gaske ku nake gaya wa ba mu hunnan suka karba kawai suna budewa kawai wallahi suka kuɗi sun kama shi za su ci kuikuya shi sai ogan su ya kira shi ya kira su ce kai ka ce na sai ku ajiye jakar nan suka ajiye ce ku zo nan suka zo sai yanzu ku ba ku da hankali mutum ya tinkari mutane irin mu mu daka mara tsawa ko tsorata bai yi ba mu tambaye shi meye a jakan nan ya ce kuɗi ne kuma ku sa hannu ku karɓa to in kuna so duka yau da ni da ku duka Allah ya kwande min dinmu ku ɗau jakar ku yi gaba da ita ku ga yadda abin da zai faru na rantse muku da Allah ka karanta akhbarul hamqa wal mughaffilin na al-imam ibn al-qayyim ya kawo kissa yace sai barawon babban barayin sai sa aka ɗebo abinci abinci da ka sani da faffe da mai da yaji da komai aka kawo ruwa suka zo suka ba wannan ba Allah akara maka Allah ya ce na'am sai mai gidanmu ne ya ce a gaishe ka kuma a baka hakuri da abin da ya faru ga abinci da za ka yi guziri ga kuma ruwa sannan ka daidai ina kake so ka tsaya za mu haɗa ka da mutum biyu wanda za su raka ka ba abin da zai same ka insha Allah jejin nan duk jejinmu ne insha Allah ba abin da zai same ka ya ce a ba ku da matsala ba na maganar raka ni kawai ku bar ni da kuɗina da abincina ni zan yi gaba abinci dai na karɓa na gode Allah ya saka amma maganar rakiya Allah shi ke raka ni kuma shi zai dawo da ni lafiya wallahi haka mutumin na ya dauki zakarsa da kuɗi a ciki ya saba barayi da komai a hannunsu na kayan duka suna je suna gane suka tafi ya tafi basu ya rike Allah ko bai rike Allah ba ya taimake shi ko bai taimake shi ba to ina mai gaya muku wallahi duk mutumin da ya tsaya wa Allah Allah sai ya tsaya mishi ya da Allah kuma kharaja saboda haka ka rike Allah kawai duk wani dan adam da kake gani ba zai ma maganin komai ba idan kana da wani mai gidanka mai kuɗi yi mara sawu biyar kana roƙonsa ka ga yadda za ku kare sawu biyar kawai kar ka ƙara ya kai na shida ka je ka ce alhaji yau ma fa ta rikice ya ce to gashi washe gari ka ƙara zuwa ya ce gashi washe gari har kai sawu biyar ka zo ka ban labari yadda kuwa kare da shi amma Allah ne kaɗai za ka yi ta faɗa kuma yana jin ka kuma yana karɓa kuma yana baka bai gajiya ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku ko menene ka faɗa a ciki wallahi ka runguma Allah akwai wanda daga cikin magabata ya ce daga na ga ta sirkice mun ya ce sadaka kawai nake yi ya ce daga na fahimci matsala maza maza sai nemi dan abin da nake da shi sai in samu wani bukata sai in basu sai in ce Allah na yi ni ma kai mun ya ce yanzu nan sai in fita a cikin matsala amma kana nan yanzu haka in aka yi lissafi za ka samu kayi wata biyar kana ɗaukar salari ko kwandala baka taɓa ba miskini ba kuma kana so wai Allah ya cire ka a damuwa wallahi ba za ka fita ba ba za ka fita ba fa ina gaya maka yawwa ka yi wa Allah ne Allah ya yi maka amma ba ruwanka da Allah Allah ma ba ruwansa da kai wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atakka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah yayi mana dan haka wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wala quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyahu ba ma bautawa kowa sai Allah lahun ni'matu ni'ima daga gurin wa take Allah domin ya mana ni'imar da ba za mu kididdiga ta ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duk yadda za ku ku kididdige ni'imar Allah ba za ta kididdigu ba inji Allah walahul fadlu falala tasa ce walahul sana'ul hasan yabo mai kyau ya tabbata ga Allah in ba Allah ba wa ake cewa buwayi gagara misali in ba Allah ba wa ake jingina wa mallakar duniya da lahira jama'a in ba Allah ba wane ne kowace halitta ta rankwafa zuwa gare shi babu shi kadai ne ake wa wannan irin nau'in biyayyar wanda ba a wa kowa a duniya don haka lahu sala'ul wa lahu sana'ul hasan kyakkyawan yabo da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala la ilaha illallah mukhlisina lahu din babu abin bauta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki muna masu tsantsanta addini gare shi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dhalika dinul qayyima ko walau karihal kafiruna ko da kafirai ba sa so muna tsantsanta biyayyar mu da ikhlasin mu ga Allah wa qala sannan sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhallilu bihinna dubura kulli salatin wannan addu'a Abdullahi dan Zubair ne yake yin ta da ya gama kuma sai yace wa sahabbai wannan addu'ar nima daga Annabi Muhammadu na samo ta kaga magana ta kare saboda haka ana idar da sallah ka dinga karanta ta ka yi kokari ka haddace ka haddace waƙoƙin shata ma ko ba haka bane jama'a yanzu he ka samu dattijo jama'a ya zauna daga an taba ya kawai sai fara waƙar ka kai an yara gomi na nake ina kake cin guminka dattijo tsoho ka rike addu'ar manzon Allah wai an yara gomi na nake amma amana mutum ya haddace waƙoƙin shata ya haddace na wane ne amma addu'ar annabi daga an zo sai ce ta yi tsayi daga an faɗa addu'ar annabi sai ce ta yi tsayi ba zai iya ba ya zo da abin shata ya tafi lahira ba ruwansa da kai Allah ya gafarta masa tun da musulmi ne ko ba haka bane Allah ya masa rahama amma dai ka riƙe addu'ar manzon Allah ka tsaya ka karanta ta ka koya ka ajiye waƙoƙin shata ba za su amfana da kai komai ba sai dai masa ƙara nesan taka da ubangiji Allah shiryar da mu saboda haka za mu dakata a nan sai kuma sati mai zuwa sai mu dora a ainihin wato gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya taimaka mana kafin na na abin nan muna marhabin lale da alhaji kawu wanda ainihin wato